أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau a asabar tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 441 Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya gare shi da ya bamu damar rayuwarmu ta kai ga yanzu a cikin wannan wata mai alhurma wata mai daraja wata na ramadan wadda allah subhanahu wa ta'ala yake ninninka lada da garaɓasa ga bayi sakamakon rahamarsa da kuma jin kansa a lokacin da suka dan gudanar da 'yan ayyuka kalilan allah yana ninninka musu musamman a wannan wata mai albarka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu na daga ciwon da suka dace Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kurakuren mu mawuyacin hali da ake ciki da kuncin rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki Allah ya yaye wa mutane bala'in da ake ciki na dimuwa da bala'i da damuwa Allah ya kawo mana karshen sa muna karatu a cikin suratul isra'i muna karatu a cikin suratul isra'i ko ayoyin suratul isra'i wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi wasiya ga bayinsa cewa su aikata abubuwa kaza masu kyawu ya kuma hane su daga wasu abubuwa waɗanda suke miyagu to don haka muna karanta waɗannan wasiyoyi a darasin da ya gabata mun karanta wasiyarsa da yake cewa wa ati zal qurba haqqahu والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الله سبحانه وتعالى يأتي كباوى ما أبوتين دنجي دنغنتك تجيني حقنسا كباوى مسكيني حقنسا كباوى dan tafarki haƙƙinsa amma karkai almabazzaranci ya wuce gona da iri domin masu yin almabazzaranci in ji Allah subhanahu wata'ala sun kasance yan uwan shaidan Allah bai yadda ya almabazzaranci ba ko da abinci ko da duk abin da ake da shi a yi ta yin abin da ya wuce abin da ake bukata da gangan ana batawa alhali ga wasu mutane suna cikin bukata wasu daga cikin magabata wani daga cikin magabata yana wucewa wata rana sun taso da shi da ɗalibansa suna tafiya sai ga kisratu kufs wato yankin gurasa misali a ce yankin biredi kama ce gutsiren biredi an yadda shi ana tahowa sai da ya tsaye da ɗaliban gaba ɗaya ya tsaye da su don ya koya musu darasi sai ya ɗauko wannan biredin da yake yashi a ƙasa ya ce musu kun ga wannan abinci ne ni'ima ce aka jefar da shi a inda za a taka a lokacin da wasu suke da bukata a kansu ita to ina shaida muku ba a taɓa yin al'ummar da ni'imar Allah ya gushe a kanta saboda almabazzaranci sannan kuma aka samu ya sake dawowa ba ma'ana in dai har almabazzaranci kuke yi ko da abinci ko da kuɗi ko da wasu abubuwa da Allah ya baku na ni'ima maimakon ba wanda suka dace su yi amfani da abun sai kuka yi almabazzaranci da shi har Allah ya yi fishi ya yanke samun wannan abun to ba zai sake dawowa ga mutum ba in ƙasa ce ma haka ne in gari ne ma haka ne in gida ne ma haka ne to ba a so a yi almabazzaranci ko da abinci in babu in akwai an ƙoshi sai a ba waɗanda suke da bukata da zama ana tattala shi ana gyara shi amma rinka watsarwa ana abun da aka ga dama ni'imar Allah in ta gushe saboda almabazzaranci to ba ta dawowa za a nemi abun a rasa saboda haka yayi musu darasi a dalilin wannan gutsirin biredi da ya ga an yasar ana tafiya ana takawa ko ana wucewa shine Allah yana faɗi dama tasdiqa ne wato yana mai gaskata maganar Allah subhanahu wata'ala innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura shaydan kuma ya kasance mai bijirewa ne dama ga ubangijinsa to zamu ci gaba insha Allah ta'ala da aya ta biye da wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya magana wadda ita ma aya ta biye din tana dai da alaka da wannan Allah ce wala wa imma tu'ridan anhu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا نعم الله سبحانه وتعالى ya ce wa in ma tu'ridan na an humu bitewa a rahmatin min rabbika tarjuha faƙullahun ƙaunar mai tsura Allah ce idan ma har dangin naka suka zo lokacin da ba ka da abun da za ka iya ba su wani sa'i za iya zuwa gurinka ko da da akwai ko kuma ana ganin akwai ɗin sai zama a daidai lokacin da aka bukata kai ma kana cikin wani hali to shine Allah subhanahu wata'ala ce in ma har ka kauda kai daga su saboda kana bukatan wata rahama daga ubangijinka na cewa ran kaza kudi na za su zo ko ran kaza ciniki na zai zo to idan wannan ya faru to sai ka Allah subhanahu wata'ala ya ce in irin wannan ya faru sai faƙullahun ƙaunar mai sura sai ka gaya musu magana magana mai sauƙi ma'ana idan har allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ka kace musu a yanzu ba za a samu ba amma akwai abun da kake ƙauna daga gurin ubangiji na wani abu da zai zo maka ko kace in an yi salari yanzu an kusa yin salari sai wani sati za a yi ko kuma yanzu kudinka ya kusan isowa za a biya ka kudinka na kayan da aka saya ko kuma ka riga ka sai kaya da kudin hannunka amma yanzu nan da kwana biyu kana ganin za ka samu kudi to in irin wannan ya faru to faƙullahun ƙaunar mai sura to ka gaya musu magana magana mai sauƙi cewa in allah ya yadda in kudin ka suka zo lokaci kaza za ka ba su ko za ka yi musu ko kuma sati mai zuwa insha Allahu za ka samu salari za ka yi musu ko kuma sati mai zuwa za ka samu kaza za ka yi musu sai ka gaya musu magana mai sauki su kuma har yanzu ya kamata su yadda da wannan magana kuma su yi haƙuri don duka biyu ana samun matsala wani sai za ka samu ka zo gurin wanda kake tsammanin yana da shi amma kuma tabbas ba shi da shi a daidai wannan lokaci ko watakila kudinsa ba su zo ba ko kuma watakila ya sai da wani abu ba a biya shi kudin ba ko kuma ya sayi kaya da kudinsa ko kuma ba a yi musu salari ba in masu salari ne ko wani abu makamancin haka to irin wani yana faruwa in ya ce ku yi haƙuri sai an yi salari sati mai zuwa wani shekaje yana cewa dama shi kullum haka yake ko kuma wani abu makamancin haka to wajibi ne kowane nau'i bangare ya zamanto ya girmama wannan sha'ani su waɗanda aka bukata a gurinsu sannan sai zamanto akwai uzuri babu daman su bayar a wannan lokacin to Allah subhanahu wata'ala ce fa kullahum qawlan maisura kana mai kwadayin wato rahamar ubangiji cewa akwai wani kuɗi da zai zo to a wannan lokaci ka gaya musu magana magana mai sauki sannan wa in ma tu'ridanna anhum bitiwa rahmatin min rabbika tarjuha har yanzu dai idan misali lokacin da aka zo kana daga cikin dangi wasu dangi suka nemi taimakonka amma kai baka da shi amma ba san baka da shi ba a ganin su kawai kana da shi to a wannan lokaci to abuna Allah subhanahu wata'ala ya ce idan ka duba Imam Sa'adi rahimahullah yana magana akan wannan fassaran ayoyi guda biyu da wacce ta gabata wala tubazir tabazira yace da kuma wa imma turizanna anhum bitigha rahmatin min rabbika tarjuha karkashin wannan guri zaka ga yace kar ka ce sai ka yi abun da baka da shi idan aka zo da nufin ka ba da wani abu sannan baka da shi to kar ka ce sai ka yi abun da baka da shi domin zaka je kanka cikin wani hali kawai sai ka ba da haƙuri to lokacin da kuma zaka ba da haƙuri in akwai wani shi yasa ma yace kai ko da ka yi aikin alherin to ka sake sawa a ranka cewa in wani alheri ma na kudinka ya sake samuwa to na ma za ka sake aikin alheri ita to ko kafin wancan kudin ya samu niyyar da kai kawai yana baka lada a gurin Allah haran da wancan kudin zai samu yace ana so bayan ka yi ka sake niyya cewa insha Allah in ka sake samu za ka yi in ka sake kaza abunan wani abu ya zo maka shi ma za ka yi aikin alheri ko za ka ba wa dangi ko za ka taimake su ko za ka ba wa wani abun da ya sauwaka daga cikinsu amma in ba ka da shi fi halil adim ya ce a halin da babu to ya ce kar kuma ka sa kanka a cikin cewa sai ka yi wanda ba shi da shi sunansa ba shi da shi ba a son ka ɗauko abun da ba ka da shi ka bayar faƙidu shai la yutsi abun da mutum ba abun da ka rasa to ba da za yi ka ce ka yi aiki da shi babu shi to sunansa babu shi to kar ka jefa kanka cikin damuwa a wannan yanayi sai dai a wani irin yanayi kuma misali mutum zaka ga take a yanzu ba shi da kuɗi amma ya san cewa kawai watakila nan da kwana uku zai samu kuɗi kuma ga wata bukata ta bijiro wadda shine zai taimaka ko a cikin dangi din ko aikin sayan magani a asibiti ko wani abu an kai wani to kaga anan mutum ba shi da shi a yanzu amma yana tsammani insha Allah ta'ala za a yi salari kwana uku mai zuwa ko za a yi salari sati mai zuwa ko ma sati biyu masu zuwa kawai sai ya je ya karɓo rance ko ya ce a kawo maganin in mai maganin ya yadda zai iya basu cewa in an yi mana salari zan biya ko in an in na samo kuɗi na zan biya ko in kuɗi na suka zo bayan sati guda zan biya to wannan don mutum ya yi wannan babu laifi a cikin wannan ma'ana mutum zai iya yin wannan saboda ya san yana tsammani cewa insha Allah ta'ala kudinsa zai zo amma a yanzu ne dai take babu kudin sannan kuma ga wata bukata ta dole ta riga ta taso rashin lafiya ba wasa dole ne wannan wani abu ne wanda ya taso a'a bukata ta abinci ko wani abu makamancin haka to irin wannan sai mutum ya karbi rance idan har Allah subhanahu wata'ala ya sa akwai jarrabawar babu hali a wannan lokaci duk da haka sai mutum ya gaya wa dangi cewa su yi haƙuri insha Allah sai lokaci kaza su kuma ya kamata su yi haƙuri ba tare da mummunan zato ko miyagun maganganu kamar yadda mafi yawa a yanzu muke yi ba Allah subhanahu wataala ya kare mu haka Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda za a yi ya kuma nuna wa mutane irin tattali da ya kamata sai Allah ya sake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika karka sanya hannunka ya zama kawai a kulle zuwa ga wuyanka wato ma'ana kar mutum ya zama ya yi haka abin imamu shaukani ya fassara wannan da mutum ya dunkule yatsunsa sannan kuma sai ya haka a wuya kaga wanda ya haka to yanzu ko misali wucewa kake yi ka zo kana bukatar a taimaka maka da kuɗi kai ko irin a gurin wazi nan ko irin guraren taron abunan irin da ake cewa yan hizba su nemi taimako ga wani can za a yi kaza to in ka buɗe mai dan hizba ya zo da hularsa ai kaga sai wuce da wuri ne kawai sabani in yazo da hularsa sai ga kana dan yin haka to in ya kana dan yin haka zaka ga ya rage tafiya don ya tabbata akwai shirin da kake yi amma idan ya ga ya raka magalulatan ila unuqika to gaba ɗaya ba zai tsaya ba to shine imamu shaukani rahimahullah yana kwatantawa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika shine mutun yayi haka idan mutun yayi haka to fa ba magana kenan to Allah ya kwatanta abun da haka ne saboda haka shine yanzu wanda ya haka da hannunsa ai ko hanyar aljihu bai dosa da hannunsa ba yadda za a yi ka jira cewa zai kawo kuɗi kawai ka zo ka ce mutum ga abu kaza ga abu kaza ya faru yayi haka da hannu kaga ba magana to shine wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika amma kinaya ce na cewa karfa mutum ya zamanto kwata kwata shi kawai baya bayarwa duk abin da ya samu yana ta lissafin cewa in an bayar zai kare in an bayar zai kare wannan ba daidai bane kare zama baya bayarwa shi dai ya bayar daidai yanda ya dace akwai wanda zai iya bada dubu daya akwai wanda zai iya bada ɗari biyar akwai wanda zai iya bada ɗari biyu akwai wanda zai bada ɗari akwai wanda in ya bada hamsin ma ana ga yayi kokari akwai wanda in ya bada ashirin ma ana ga yayi kokari saboda halin da yake ciki akwai wanda zai bada dubu goma ma to kowa da abun da zai iya bayarwa to gwargwadon abun da ka san zaka iya bayarwa kai ka sani kuma ba wanda ya isa ya sani sama da yadda kai ka sani to saboda haka idan mutum ya zo karka damke gaba ɗaya baka bayarwa ko yan uwa din ne ya zamanto kwata kwata ba wanda kake bawa sannan kuma ba lokacin da kake bayarwa wannan bai yi ba hakanan kuma miskinai din ma shiru kawai kwata-kwata kai baka bayarwa baka abunan kullum kana lissafin cewa in ka bayar za su kare ko baka bayar ma za su kare ko kai ka kare ka tafi ɗayan biyu ne dole sai an yi wannan to shi yasa kawai ka yi abun da za ka yi daidai abun da ka sani kuma karka damu da maganar mutane wajen yin abun da za ka yi din in za ka biya mutane wani kawai idan ya kalle ka to shi a ganinsa idan ya zo gurinka to kai din nan kawai a yadda kake a yau daga yadda sifarsa shi yake sifarka yake gane masa kawai zai samu dubu goma alhali kai din kanka tukuna baka wuce dubu biyu kake da shi aljihun gaba shi kuma a kyautar da yake tsammani a gurinka lura da yadda kake masa baza to shi yana gani zaka bashi dubu goma to da ya zo sai ka daure sai ka bashi naira ɗari biyar a cikin dubu biyu kaga in za a kwatanta ka yi ƙoƙari in dai dubu biyu kake da shi ka yi ƙoƙari to amma shi tun da ya riga ya yanka dubu goma yake tsammani a gunka to in kawai ɗari biyar zai rena ta ne a shi yasa in za ka je gurin mutum kawai kar ka yi tsammani kare ka yi fatan allah subhanahu wa ta'ala ya zata shi yasa da ka kame ba ka je ba shi fi maka alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi alkawari garanti ya bayar ga duk wanda duk wanda ya kame bai tambayi wani wani abu ba har ya bar duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada garantin cewa yazo zai kai shi aljanna ranar tashin alkiyama inda har mutum ya tafi a haka to kaga ashe inda za mutum mu zai daure to shikenan yafi to wani kuma zai ce kai in ka daure in ne yanzu mutanen nan ba sa mutane ba sa ganewa to in mutane ba sa ganewa to in kaga zaka tunatar da su ba laifi bane ba matsala mutum zai iya tunatarwa in ya ga mutane ba sa ganewa don ka san wani sa'in mutane in suna dan ganin ka kana dan walwala lalle ba sa ganewa ba za su ce wani a dan bashi abun nan ba to in ka yi magana ne tukunnan wani yake gane cewa eh ashe kai ma kana cikin bukata wani wai sai an masa magana yake ganewa tabbas akwai irin wannan to in kaga zaka hakura da wacce gara basa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shiga wannan gona ta yan ribibi to shikenan sai mutum ya shiga kafin nan ana da neman rahamar Allah subhanahu wata'ala in zaka tunatar da wanda zaka tunatar karshen ta ka tunatar din ne kuma watakila karshen ta kuma ba a samu ba kaga da ba a tunatar ma ya fi sauki to duk dai dukkan mu dai abin da ake bukata mu yi amfani da ayoyin alqur'ani kar mai nema ya wuce gona da iri kar mai bayarwa wanda Allah ya hore masa ya wuce gona da iri kowa kawai ya bi Allah irin yadda Allah ya tsara cikin yadda rayuwa take dukan mu gaba daya Allah subhanahu wataala ya raba rayuwan wanda kaga yake bayarwa a yau da Allah ya ga dama wanda ake wanda ake bawa da shine zai bayar wanda yake bayarwa da shi za a bawa in ka ga wane da abu kaza da abu kaza kai da baka da shi da Allah ga dama shi zai aje a gurin ka kai ya aje ka a gurin sa to amma sai raba yadda yake so dama shi ya faɗa nanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka raba rayuwar yadda muke so shi yasa ba a son ma mutum ya hasada da wani ba wanda ya sai samu abin da Allah bai bashi ba shi yasa in mutum yana hasada wai don wane ya samu kaza to mutumin yana faɗa da Allah ne ba yana faɗa da wancan mutumin bane saboda Allah ne ya bashi in ba Allah ya kaddara ya samu ba zai samu to saboda haka dukan mu gaba ɗaya mu bi Allah wajen mu'amala da ya kamata mu yi ba hasada ba kyashi ba kwaɗayi kullum mu zama masu kamewa masu taka tsantsan cikin kamewa da taka tsantsan akwai alheri mai yawa babu inda arzikinka zai shiga face sai ya zo ya same ka ka sa wannan ka ajiye cewa garanti haka don manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alqur'ani yayi magana akan tawakkali kullum ka tsaya kai da fata wannan ya zama shine a gaba sauran wasu abubuwa kuma da za su biyo baya saboda rauni irin namu na mutane ko musamman ma mutanen zamanin yanzu to shikenan sai a yi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai wanda duk ya jure yayi hakuri bai tambaya ba har ya je lahira yazo zan kai shi aljanna to sahabbai fa sun daure suka tsaya mutum yana kan raƙumi bulalas za ta kubuce ta faɗo amma ba zai ce wa wanda yake kasami komun ba wai don kare ce ya tambaye shi sai dai sun koyar da raƙumin nasa ya sauka ya ɗau bulalan ya sake komawa saboda kar ya tambayi wani wani abu don kwaɗayin wancan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga su karfin imanin su kenan a ji kawai ayi aiki ne yan sami'ina wa atana kenan radiyallahu anhum wa ardahum mu kuma muna ji din amma sai mutum ya to bari ya zaba ya gani masu kokarin imanin kenan mutum ya ji sai dan zaba Allah zai kare mu Allah kiyaye mu kar mu zama yan sami'ina wa asaina wani kuma tsantsar munafukai kenan da kafirai da waɗanda su ba ruwansu da Allah sun ji amma kuma saɓanin abun da aka ce su yi shi za su yi so daga dara da kafirci da bijirewa da rashin tsoron Allah Allah ya kare mu daga haka da haka abun da ake bukata gare mu duka shine bin Allah subhanahu wa ta'ala sau da kafa cikin mu'amalantan kowa da kowa wane mai kuɗi ne ka mu'amalance shi ka bi Allah kawai cikin bi cikin cikin mu'amalantarsa wane talaka ne ka bi Allah cikin mu'amalantarsa wane mai mulki ne ka bi Allah cikin mu'amalantarsa kowane mutum in ka bi Allah cikin mu'amalantarsa to kawai sai ka zauna da shi lafiya duk mutumin da ka saba wa Allah cikin mu'amalantarsa ba za ku daidaita ba ko ba za a samu zaman lafiya ba amma kowa in ya bi Allah cikin mu'amalantar dan uwansa to da izinin Allah za a zauna lafiya sai dai in an samu wani ya bi son zuciya to dole shi yasa ba za a zauna lafiya ba idan miji ya bi son zuciya akan matarsa ba za a zauna lafiya ba haka in mata ta bi son zuciya akan mijinta ba za a zauna lafiya ba idan wa ya bi son zuciya akan kaninsa ko uba ya bi son zuciya akan ɗansa ko ɗa ya yi haka akan mahaifinsa ko mahaifiyarsa dole za a samu matsala to amma in kowa ya bi abin da Allah ya ce akan wanda yake mu'amala da shi to shikenan kawai za a samu sauki dangi za su samu sauki kowa zai samu sauki da juna sannan kuma za a zauna lafiya Allah ya ba mu ikon ganewa da aiki da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kar ka sanya hannuwanka su zamanto suna kudire zuwa ga wuyanka ma'ana karka rike hannunka gam kwata-kwata baka bayarwa sannan Allah ce wala tabasuqha kullal basti idan ka zo bayarwa kuma karka saki hannun gaba daya duk abun da ya shigo kawai ka bayar akwai matsala Allah ya hana wannan kaga ka duba fa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabasuqha kullal basti karka yadda ka sake kawai abin nan abu kaza ya zo ka bayar ka bayar ka bayar fataƙa'u da sai a wayi gari maluman kana mai abun zargi in ka riƙe hannunka gam za ka zama abun zargi a ji kai na wane bakhil kar ka zama bakhil wanda ya riƙe hannunsa gam ya zama bakhil wato marowaci wanda shine hakikanin marowaci sannan in kuma mutum ya saki hannunsa gaba ɗaya to zai wayi gari mahsuran wato zai wayi gari gaba ɗaya ba shi da wani tattali sannan zai zama wato ya shashe a cikin jama'a abun kawai yanzu na abun ka zai kare kullum ya kare ka samu ya kare saboda haka sai kai ma ka dawo cikin masu bukata wanda ba daidai ba ne ana so ka zamanto ka yi tattali ba tattalinka shi ke nuna cewa arziki dole zai zauna a gurinka ba amma dai Allah ya yi umarni da wannan don ka sai ka iya abun da za ka yi kana mai addu'a karka watsar da duk abun da ka samu gaba daya daga ya shigo kawai ka sayi wannan kowa kanka za ka yi wa karka yi ta baziri ma'ana kar ka wuce gona da iri ka sayi wancan ka sayi wancan ka sayi wancan a lokaci daya duk abin da ka samu ya kare shikenan ko sadaka za ka yi ko kyauta ka yi ta yi ka yi ta yi har abin da ka samu gaba ɗaya ya kare shikenan a Allah ce kar ka yi haka wala ta basu ta kullal basti za ka iya shi yasa za ka ga wasu suna tsarawa suna tsara abubuwan da za su yi idan har suka ce ga iya kaza da za su yi to ko wani ya zo yana neman taimako kawai su za su ce a Allah a yi haƙuri so da sun tsara abin da za su bayar sun riga sun bayar wani ya tsara abin da zai bayar a wata to ba zai sake ba wani ba shikenan so da yana tafiya bisa tsari hana so mutum ya zama yana tafiya bisa tsari da daidaitawa wasu sun zo sun nemi taimako a yi musu wasu kuma sun riga sun nema an ba su wasu kuma suka zato al'adunmu ne yanzu shine da kuma ɗabi'unmu na yanzu komin aikin alkhairin da kake yi wasu mutane in ba su kai wa ba har yanzu baka yi alheri yanzu da zaka gina masallaci wasu mutane su rinka sallah a gurin har yanzu wasu baka yi alkhairi ba sai su ma a unguwan su kaje ka gina masallaci akwai waɗanda in a ɓangaren su ka gina makaranta har yanzu baka yi alkhairi ba sai ka je wancan ɓangaren su ma ka gina makaranta in ba ka ba wa'incan suna ganin ka har yanzu kai ba mutumin kirki bane har yanzu baka yi alheri ba don baka zo cikin su kayi ba to kaga wannan matsala ce in ka ce zaka biye haka irda'un nas ghayatul la tudrak wato yardar da mutane ba zai taba yiwa ba baka isa ka yardar da mutane ba ko kai waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba suna zagin sare ba duniya ba a cikin waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suke rayuwa da shi akwai munafukai ba waɗanda suke ba tsantsan sahabbai mukhlisina lillahi wanda suke kebe aikin su domin Allah ba akwai munafukai irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda su waɗannan kawai rusa addini ake yi da su to kaga waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya gamsar da su ba to kai waye zaka ce zaka gamsar da mutane a yau wasu sun rayu da manyan sahabbai wasu baka ga Abubakar suke zagi ba radiyallahu an wasu baka ga Umar suke zagi ba radiyallahu an wasu Usman suke zagi radiyallahu an wasu Ali ibn Abi Talib suke zagi to ya zaka da mutane manyan mutane a duniya wanda suka sun jefa sun tafe sun tafi Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su amma har yanzu wani yana fishi da su kaga yana fishi da Allah ne ba da su yake ba su kan su riga sun jefa sun tafe don sun tafi Allah ne ya baka labarin su kuma ya ce maka radiyallahu anhum Allah ya yarda da su to kai karka yarda da su ka je kai duk abun da za ka yi kaga shi yasa duk abun da za ka yi wasu mutane ba za su yarda da kai ba kuma karka biya cewa to ana ta cewa kaza ana a wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan za ka biya mafi yawan mutane to wallahi za su bar da kai wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawa eh wani ma yayi wani ma yayi bari in halakar kenan a zamani na ƙarshen zamani mafi yawan abin da mutane za su zama a kai shine na sabo masu tsayawa su bi Allah sau da kafa shine zai zama wato kaɗan ayyukan alkhairi su ne za su zama kaɗan musamman ayyukan alkhairin da za a yi su domin Allah su ne za su zama kaɗan amma ayyukan da za ka ga ana yi fi fi wancan ma ya yi wancan menene ya kai mu ga yanzu za ka ga ko da harka ce ta wato almundahana a dukiyar talakawa a gwamnatance idan ba Allah ya taimaka ba a cikin mutum goma da za ka yi mu'amala da su a rayuwa za ka ga mutum bakwai ko takwas su suna goyon bayan a yi almundahana saboda kawai a samu kai mu irin wannan bayanin fa mu irin wannan ra'ayin fa kar a kawo mana kowa kawai yana nufin kawai a samu a wuce a samu kawai a wuce idan za ka yi mu'amala da mutum goma bakwai ko takwas kowa yana ma zancen kansa ne kawai kansa ya sani ba talakawa ake magana ba mafi yawa haka rayuwar mutum kowa maganan kansa ne ba talakawa ake ba sannan kowa maganan ya yi abun ko bai yi ba shi dai kawai a bashi a samu ka yi aiki ne a biya ka haƙinka wannan ka yi daidai to wani bai yi aikin ba kawai hango abun ya yi kawai ya zo ya tsallako ya diro ya ce shi ma a raba da shi to haka abun yake in ba ka raba da shi ba to shi kenan kawai ka masa laifi ka masa laifi saboda ba ka raba da shi ba to wannan shine rayuwar mu a yau to Allah subhanahu wata'ala ce wala tad'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura kar ka saki hannunka gaba daya ya kamata kai tattali mun ba ambaci wasu misalai da Allah subhanahu wata'ala ya ambata wajen bayyana wato tattali a cikin alkur'ani misali a cikin suratul kafi wanda dattijon da yake salihin bawa yayi wa 'ya'yansa tattali Allah bai zarge shi ba sai Allah ya karfafe shi akai ya ɓoye taskan dukiya don ‘ya'yansa su zo su rayu a kai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sa'ad radiyallahu an da annabi sallallahu alaihi wasallam ce karka bar ‘ya'yanka alatan ya takaffafun karka bar ‘ya'yanka suna abu ne kawai suna suna su zama nauyi akan mutane a zo ana jele ana cewa ya za a yi da makarantar da sauransu in akwai hali tanada musu to duk irin wannan yana nuni zuwa ga tattali to amma tattali kuma ba yana nufin gaba ɗaya rowa ba ba yana nufin a jibge komai ba za a tsada kuɗi ba kai ma ba za ka ci abinci yadda ya kamata ba har abu ne wani za ka ga har kansa yana yi wa kansa rowa ai wato asalin bakili kenan wanda zai yi wa kansa rowa ba zai ci abun da yake sha'awa ba kuma yana da halin ya saya duk abun da mutum yake sha'awa kuma yana da halin ya saya musamman abincin da zai amfane shi a jiki wani ya zama wajibi mutum ya zama yana kula da wannan haka kuma duk abin da mutum yake sha'awa matukar babu wani sakon Allah a ciki ya biya bukatansa saboda akwai duk abin da kake so inda kana da halin sa in baka biya bukatan ka baka da nutsuwa to shi yasa Allah ya hore maka ka wato ka gode wa Allah in ya baka daman sayan abun da kake so ka gode wa Allah a yanayin da ake ciki a yau in Allah ya baka dama eh abu kaza muke sha'awa har ka iya sayan sa to wannan ka gode wa Allah akwai waɗanda ba maganan abun da suke sha'awa ba abun da su su samu kawai a ce cikin su ya ji wani abu na abinci to shi ma ba samu hali ba da yawa a cikin jama'a haka ake to wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kar ka sanya hannuwanka su zamanto sun rataye kawai ka makale su zuwa ga wuyanka ma'ana ka yi kai alheri kwata-kwata saboda tsoron karwai dukiyarka ta kare a sannan idan za ka yi alherin kuma wala ta basu ta kullal basti kar ka zamanto gaba ɗaya kana ta bayarwa kana ta bayarwa ƙarshen ta sai ka zamanto fata ka'uda sai ka wayi gari maluman ana zargin ka in ka hana ka zama marowaci mahsuran ka kuma zamanto wani iri gaba ɗaya babu mara tattali ka kawar gazar da duk abin da kake da shi babu tattali sai ka zama ɗayan biyu kowane ɗaya idan ka yi abin zargi ne ka kame abin zargi ne ka sake gaba ɗaya abin zargi ne to ashe mutum sai zamanto tsaka tsakiya kenan bai hana ba yana yi daidai gwargwado kawai yana neman lada a gurin Allah ka yi wani abin da kaga kawai za ka iya yi ka nemi lada a gurin Allah kar ka damu da maganar mutane duk ran da baka kau da kai daga maganar mutane ba to za ka halaka in dai ka ce maganar mutane shine zai rinka wato juya rayuwarka to wallahi zaka sha wahala musamman a yau to saboda haka karka damu da wannan mutane sun ce kayi ba ruwanka ba sun ce baka yi ba ma ba ruwanka sun ce kana bayarwa ba ruwanka baka bayarwa ba ruwanka in dai ka san kana yi domin Allah kai kawai iya daidai arzikinka iya daidai abun da zaka iya yi mutane in duk zaka dau kudin gombe ka bawa wani to mutane ba za ka burge su ba ka dau duk kudin gombe a ce naka ne ka tara mutane ka raba wanda bai samu ba na ƙarshe a ce mutum ɗaya bai samu ba to wani mutum ɗayan da ƙyar ka je na faɗan alheri a kanka ka duk gombe kowa ya samu ka rabawa kowa ya samu na ƙarshe wanda bai samu ba da ƙyar in za ka je faɗi alheri a kanka a zamanin mutanen yau sau da mai haka muke kawai in dai mutum ba ka masa ba to ba ka taɓa yin alheri ba kai in ka masa ma ba yadda yake so ba to ba ka yi alheri ba to shi yasa kawai in kana jiran ka ji yabo a gurin mutane to ka hadu da aiki kuma babu lada a gurin Allah in kana jiran kushiya ne yake baka tsoro kai kullun kawai ba sai dai kana jira a yaba ka kai kullun mutane kushe ka suke akwai wanda wai shi daga an dan kushe shi kenan kawai sai birkice ya fita gidan rediyo yayi magana ya fita gida wai shi zai wanke kansa ba za ka iya ba ka isa ma kawai ina ya kushe ka eh ka gode wa Allah sai ka auna ka gani wannan kushewan da aka yi me ya kawo shi da gaske ne inda gaske ne ka yi gyara in ba da gaske ba ne kawai an shafa maka mai ci gaba kawai da rayuwarka ba za ka taɓa gushewa daga cewa wasu suna kushe ka komin kankantan ka inda ka kai ka yawo a duniya to sai ka samu wasu su ba ta kai suke yi ba kuma sai sun kirkariya a kanka balle in Allah yi ka har Allah subhanahu wataala ya maka wasu ni'imomi to nan fa kawai karka saurari maganganun mutane i abun da za ka yi domin Allah in ba ka mutane za su ka rabu da Allah kuma ka rabu da su don su mutane ba za su taɓa yadda da kai ɗari bisa ɗari ba kuma ba za ka taɓa gamsar da su ba ko ya za ka yi za ka yi abin da za ka yi kawai ka samu yardar Allah in ka samu yardar Allah kawai ka huta yan uwanka na jini suna iya zama daba guda su ta zagin ka ba baka ci ba baka sha ba kuma wataƙila ka yi musu alkhairi ko ba yanzu ba ka taɓa yi a baya amma ina wannan ba shine damuwarsu ba kawai shaidan ya riga ya shiga tsakani su yi ta yi to duk abin da suka yi za ku haɗu a gaban Allah kar ka damu ka yi abin da za ka yi kawai a lokacin da kaga za ka yi abin da ba za ka yi ba kawai ba ruwanka kar ka yawaita magana ka taƙaita magana kawai ka yi aiki aiki ya fi magana yawa ya fi daɗi yawa ka ɗau matakin kaza ba ruwanka an ce kaza an ce kaza shikenan to me bai zai rage ka ba kuma duk wanda zai ce ya ce kazan yawanci baya faɗa a gaban ka ta inda zaka san ba gaskiya bace in mutum mutumin kirki ne ya kira ka ko ya zo gurinka ko ya kira ka ka je gurinsa ce abu kaza da abu kaza da kake yi kuskure ne ya saba da shari'a ina maka nasiha akan kaza to babu mutumin kirki irin wannan to a yau ba wannan ake yi ba mafi kusaci gare ka shi ma wani guri zai je yana labarin ka yana labarin gidanka yana labarin mu'amalarka yana labarin kasuwancinka asara za ka yi sai ka ga danginka ya je yana taɗi da wani ana ya hashe ne ba ya ana mu ba kaza kaza da yi can yayi asara da yi can yayi kaza wannan ba daidai bane mutane duk sun rusa kansu da kansu ran da aka zo a gaban Allah kuma a ji kunya ka ga kani ya kama wa kowa ya kama kani ko baffa ya kama kawu kowa ya kama kaza ana neman ya Allah gashi nan ya mun kaza Allah biya ni haƙina ba zan yafe ba a yau ranan ba yafewa to shi yasa a yi abu domin Allah a kuma rike Allah subhanahu wata'ala a komo ga ayoyin Allah a daidaitu dangi su zama dangi tsakani da Allah ba cin naman juna ba gulman juna ba a ringa taruwa wancan gidan ayi gulman gidan wane a taruwa wancan gidan ayi gulman gidan wane ba a ci ba ba a sha ba sai zunubi kawai kuke kankare musu wannan ba daidai bane ko dangi su taruwa can suna ta abubuwa duka wanda yake na matsala shi muke a yau idan ka samu kalla da kai wato ya yi karanci kwarai ka samu wani wanda yake kokarin ya kwatanta wasu abubuwa nasa ko ya kau da kai daga wasu abubuwa face sai kaji an sa rayuwa sa a gaba ko wasu maganganu to duk irin wannan in ba an dawo ga ayoyin Allah an dawo ga shirin tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutane za su ji kunya za su ji kunya a ji kunya a duniya a ji kunya a lahira don duniya kawai an yi ta surutu an yi ta maganganu an yi ta abubuwa shikenan a je gaban Allah kuma kawai a wane ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza akan dan uwanka wane yau ga kunan kun dawo gare ni ni ko ba na boye gaskiya Allah baya boye gaskiya Allah subhanahu wataala yana hukunci ne da adalci don Allah da kansa ya wada wa nad'ul mawazin al-qist li yawmil qiyamah to shi kuma wannan dangin bai ma san kun yi ba balle ya ce ya yafe a duniya yanzu an riga an haɗu ne a lahira a lahira ko ba a yafiya ko lada ɗaya mutum ba zai yafi ma ba don taron tashin alkiyama ba a iya ba da kyautar lada ba a iya yafewa sai dai kawai kai mutum ya kawai ya Allah a bashi a bashi haƙinsa to wannan abubuwan ya kamata mutane a yanzu su farka su dawo ga addini wato zaka ji gulman maki yayi yawa akan mutane a cikin damuwa akwai wata rana a cikin kasuwan nan wai wasu shekaru a baya can wani mutum ya hada kuɗi wajen dubu ɗaruruwa ɗaruruwan dubbai ya hada kuɗi yana so ya kai wa kamfanin da suke bashi kaya ya ko pz ne ko wani abu a wancan shekarun mun shiga kasuwa a wancan daidai wannan lokaci yana cikin wannan a kuɗin da ya hada ya kamata ya ba su babu dubu biyar wani dan uwansa kuma ya zo ko yana son nawa ne a gunsa ko dubu talatin ko wani abu shi kuma anan ga kuɗi nan da yawa amma kuma dubu biyar yake so ya cikata ya karbi aron dubu biyar aka cikata ga kuɗin haka aka ɗebe su a kwali aka tafi da su ba abun da ya saura da shi a shago ko ba a yi ciniki ba da hantsi ne lokacin ga wani dan uwansa kuma yana son kaga irin wannan shi wancan dan uwa kawai shi gani yake wannan mai kuɗi ne ya bashi kaza shi kuma gashi nan ya biya kamfani bashin su ga cika tuma da yayi in ba ko ba za su kawo masa wani kaya ba kaga babu wanda ya san sirrin a lokacin yake gaya wa mutanensa abu ni ina tsaye tare da su yana gaya wa wanda muke tsaye mu biyu ko uku na tsammani lokacin muka yake magana ce ka duba yanzu ya samu wannan ga wannan kuma yana bukata a gurinsa shi yana gadaran shi dan uwa ne to haka fa rayuwar take baka san sirrin mutum ba kai kana nan kana ta abunan saboda mai ka zuba ido a rayuwarsa kana cikin wahala kawai ka je kana gulmansa kana maganganunsa ana cikin hatsari wani ya cici bashi ya yi asusu ya yi adashe ya yi mai ya dan gina gida mai daki biyu shikenan kawai ka ishi duniya da hasada kana ta abunan wai kana jira ya baka kai ma buhun siminti ka fara gini sai kai ga mutane sun zama kamar cikin dimuwa suna sun sun sun kamar tabaku saboda haka irin wa'annan rashin lissafi sun yi yawa tsakaninmu har muka kaura cewa ayoyin Allah wannan abubuwa Allah in ba a gyara aka dawo ba mutane za su je su ji kunya a gaban Allah dangi da dangi za su ji kunya a gaban Allah saboda ana mugun gulma da yawa yayi suna gulman kanne kanne suna gulman yayi uwa ɗaya uba ɗaya amma gulma ake in mai je tana can yayunta ko kannanta suna gulmanta wa in mazan ne haka ne haka nan dai gaba ɗaya kawai an manta cewa Allah fa ya haɗa jininku ne don ku zama kuna da zumunci na gaskiya tsakaninku da Allah iyayenmu daga kanunmu an ba mu labari wani abu ma mun ganshi cewa suna tashi su tafi har ƙauyuka su je su gaida ƴan uwansu su dawo ba abun da suka tafi suke tsammanin su je su samu kawai girmamawa ne na zumunci wani abun da suke yi kenan to saboda haka mu yi wannan ba don abun duniya ba mu yi zumunci ba don abun duniya ba wani abuwa mutane sun kai sun yi nisa wajen mai da zumuncinsu don abun duniya wadda wannan abu ne wanda zai sa a ji kunya a duniya ko a ji kunya a lahira ko duka biyu sai a ce an je gaban Allah wanda suka ci namanka hada yayunka a ciki ai ba karamin jin kunya bane wannan a ce an je gaban Allah waɗanda suka ci namanka hada kannanka a ciki su ne suke zama su zage ka kawai ba don kawai ba sai don abun duniya da suke hasashe ba na tabbas ba to wajibi ne mu da wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kar ka sanya hannuwanka su ka daure ka hana kowa ka hana komai kwata kwata don kana tsoron kudi zai kare wala tabsutaha kullal basti fa da maluman mahsura in kai rowa sai a zarge ka in kai ciyarwan ya wuce gona da iri sai ka zamanto cikin kawai wanda ba su da tattali kullum abu ya kare Allah ce inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ku duba dukkanmu mu koma ga wannan magana Allah ce inna rabbaka lallai ubangijinka yabsutu rizqa yana shumfuda arziki liman yasha'u ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama wa yaqdiru kuma yana takaita arziki bi ma'ana shi ma liman yasha'u ga wanda ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama wannan liman ya sha'un sai a sake ne da shi nan ma wa ya kadiru shi ma liman ya sha'u ashe kenan da Allah ya yi waɗancan suna da kuɗi da sanin Allah kuma tsarin Allah ne da Allah ya yi waɗancan suna da taƙaitaccen samu da sanin Allah kuma tsarin Allah ne ashe kenan kuma ba a rufe kofan arzikin ba fa ba wai har za a mutu dindindin kai za ka zauna baka da arzikin ba ne a'a in Allah ya ga dama ba kai ba ne za ka yi kuɗin wani ɗanka ne zai yi kuɗin duk ya mamaye duk dangin ma gaba ɗaya kowa ya ba wanda ya kai shi kuɗi amma lokacin da kai talaka ne sosai su wane da wane ƴan uwanka su ne masu kuɗi ana nan ana rayuwa ana nan ana rayuwa sai kai wani ɗa ko kai wata ƴa sai zama dalilinta ko dalilinsa ka samu arziki saboda an yi su masu arziki sai zama to kuma duk dangin yanzu ku ne kuke da kuɗi in Allah ya ga dama sai yi wannan ya basutun rizqa liman ya sha'u yana shimfiɗa arziki inna rabbaka lalle ubangijinka ya basutun rizqa liman ya sha'u yana shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama a shi kenan kawai a nemi arziki a gurin Allah shine abin da yafi ba a tsaya ana zagin juna wani ya bani wani bai bani shin da bai baka ba aka ce maka ba za ka rayuwa kuma kafin ma a yi shi ya yi arziki ya soma bayarwa baka rayuwa wani fa watakila kafin shi ka riga shi zuwa duniyan ma to da ka riga shi zuwa duniya tun ba a haife shi ba kake duniya to inda shi ne zai sa ka rayu to kafin a haife shi kuma ya aka kake rayuwa don wani kai wansa ne wani ka ba shi shekara goma ma a duniya wani sai da ka shekara ashirin kai wani a gaban ku kana magidanci kana aihu ka aihu ka aihu ma tukunna aka haife shi yau kana fishi da shi wai bai baka ba to kafin da a haife shi ma ya kake ka rayu saboda haka duk lissafin mu wallahi ba mu mai da al'amari ga Allah mafi yawan lokaci sai za mu ke shiga cikin damuwa idan ka mai da al'amari ga Allah wai kafin ayuwa ne to ya nake na rayu wani fa za ka samu kafin a haife shi kana da kaza kana da kaza kana da kaza a duniya abun yana karewa da kaɗan kaɗan har aka haifi wannan shi kuma yana girma yana girma yau sai gashi ya samu kaza to da ya samu kaza sai ka tina yadda ya samu kazan nan kafin ya samu kazan tun ba a haife shi ba kai ka samu wani abu wanda a wancan lokacin ɗumbin arziki ne ya fi ma watakila wanda yake da shi a yau to amma yau ya kare to shi kenan kawai sai ka manta da Allah ka shiga dimuwa ka rinka cina damana Allah bai maka bane a baya to shi kenan sai Allah ya zama abun zargi a yau don wane bai baka kaza ba ka kai kullum ka gaya wa Allah damuwarka tashkur rahima ila alladhi la yarhamu yau shi mutum zai tsaya yana kai kukan mai tausayi zuwa ga wanda bai da tausayi duk dan adam tausayinsa yana da iyaka amma tausayin Allah ba shi da iyaka duk dan adam kyautansa tana da iyaka amma kyautar Allah ba ta da iyaka duk dan adam rahamarsa tana da iyaka amma rahamar Allah ba ta da iyaka to me yasa ba za ka dogara ga wanda duk wa'annan abubuwan ba su da iyaka ba na to mutane in sun sake Allah za su sha wahala a yau yawanci mun sake Allah shi yasa kawai zaka ga mutane sun mai da rayuwarsu gaba ɗaya ga wani kai wani wanda yana da abun hannu ma daga an ce wane ya dan yi kaza shikenan kawai sai ga kawai abun da yake da shi wai yana so a ƙara masa muna ganin abubuwa da yawa wane yana da abun hannu ya mai da kansa kaskantacce Allah ya maka komai kana kasuwancinka kana dan abubuwanka Allah ya maka duk wani rufin asiri amma kawai wa saboda wasu dabarbaru da kake so ka sa kanka sai ka shiga kawai kai ma ka shiga sahun yan abunan yan jele kawai sai ka kama jele haka kawai saboda zaka yi dabarbaru ka kara arziki ka manta da kuma wani dabarbaru kai Allah ya baka wannan ya jama'a mu rinka me da hankali muna komawa ga Allah wallahi in mutum ya nitsu ya gane Allah ya yadda da Allah dukiya ba abin tsoro bace dukiya Allah subhanahu wataala amma nan mu da muka ga masu dukiya na hakika malan ka ga mutum tun fitowar Ramadan ban san yanzu a wannan shekarar da ake cikin wani irin yanayi ba a ƙasar Saudiya akwai wanda muka sani tun farkon Ramadan kuɗi kawai buhu buhun kuɗi za a dinga kawowa suna zaune a ofis haka za a yi layi na talakawa suna ba da kuɗin tun bayan tarawihi a tun bayan magarib bayan isha har a ce lokacin abu ne bayan magariba har a ce lokacin tarawihi yayi bayan tarawihi za a zo a zauna ana bada kuɗi ana bada kuɗi ana bada kuɗi har sai dare ya ja sana a tashi idan goman ƙarshe yayi tun daga bayan tarawihi za su rinka bada kuɗi har sai lokacin tahajjud yayi sai karfe 1 na dare yayi kuɗi kawai suke bara kuma kullum on daily basis kullum kullum sai an yi haka maganan araba su dibino su shinkafa wannan ba mai bukata ba mai bukata ga shinkafa can kawai sai muku guje ku dauku je ka dauku wai wai kai dalibi ne kana da mata nan to ga buhu nan shinkafa can kai dalibi ne kana da mata nan ga raguna can a cikin wani daki haka wanda yake sanyaya su je ka daure bi sai a tsara ragon gida biyu kawai kai ka dau gaba wancan ya dau baya in kuna so wani zaka ji kana kai na ma ya ishe wallahi firiji na a cike ki gaskiya ba na bukatan nama haka zaka ji kana faɗa kana matsayin dalibi nama ya ishe ka har kowa za ce ana neman ku a guri kaza ku ɗalibai wanda kuke da mata ku zo kawai sai ga kwalayen irin kaji dunkulallun nan haka waɗanda kawai ga sunan a shirye saura saura abu na adaba to kwali kwali su kowane kwali guda goma sha biyu ne a ciki kawai da ya ce a nuna muku ga madara nan irin manyan gwangwamin madaran nan wanda anan ni gidan masu kuɗin ma ba a ganin sa manyan madaran nan haka za a sare kawai ya abu nan a haɗa muku da su fulawa ne su semobita su wane ne da sauransu ga ganyen shayi lipton na gaskiya kana sa shi ya sama ruwanka ya zama baki kiri duk gashi nan ba kwabonka a ciki amma yau an wayi gari kawai mutane sun mun sake Allah shikenan kawai sai ga mu wani mutu yana ta alfahari kare yaushe zaka tsaya mutu yana maka alfahari mun manta mu karanta tambayoyi a farkon karatu ba sauran minti biyar ko? sauran minti biyar daidai mun manta mu karanta tambayoyi a farkon lokaci ba wannan ya yi turo tambaya yanzu mu karanta ne ko sai a darasi na ga mu karanta a farkon lokaci a karanta yanzu mai tambaya na farko ya ce yana gaisuwa da fatan alkhairi tambayarsa ita ce ya ce a cikin sunayen Allah akwai ar-rashid shine ke tambaya ya ce to kuma kaman an ce baya ciki to idan har baya ciki ya mutum zai yi gurin karantawa a jere ya mutum zai yi wajen karantawa a jere wato ta ƙarshen zai ce albaki alwaris sai tsallake ar-rashid ne sannan kuma ya ce as-sabur to ala ayi halin malamai abuna sun yi maganganu akan sunayen Allah yawanci malamai da suka tace maganar asma'ullahi al-husna eh sun ce irin su Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin da sauran manyan malamai suka ce eh lalle babu ar-rashid cikin haƙiƙanin ingantaccen magana babu ar-rashid a cikin sunayen Allah to kaga ya kamata a ce an fidda shi kenan akwai sunaye mukhtalaf fiha an ambace su cikin sunayen Allah amma nan kuma akwai sabani wasu malamai sun ce suna cikin sunayen Allah wasu malamai sun ce ba sa cikin sunayen Allah akwai kuma sunayen Allah ta tattu wanda ijma'an lalle suna cikin sunayen Allah shi yasa wasu sunayen Allah din sun zo daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sunayen Allah sun zo daga nassi kai tsaye daga cikin alqur'ani mai girma to in ka hada su 99 kenan to ar-rashid shi kuma yana daga cikin abin da malamai suka ce shi kuma kai tsaye cewa baya cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala to ala ayi halin idan mutum ya zo sai sai ya zama ya tsallake shi a koda yaushe akwai abu ne sunaye waɗanda aka yi sabani abu ne Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin ya yi littafi na al-asma wa sifat asma'ullahi wa sifati wato sunayen Allah da sunan an yi bayanai masu yawa a cikin wannan sha'ani din don haka mutum zai iya karin bayani akan wannan don haka duk wanda baya cikin sunayen Allah kamar ar-rashid in mutum yanzu tsallake shi gaskiya shine yafi wallahu ta'ala ala mai tambaya ta biyu yace shin mutum zai iya azkar na bayan sallan asuba da hantsi idan bai samu yayi ba bayan asuba eh zai zai yi ya halatta idan wani uzuri ya hana shi bayan sallan asuba to sai yayi koda da hantsi ne insha Allah ta'ala azkar din sa yayi wallahu ta'ala alam wannan su ne tambayoyi da muka samu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gane wallahu ta'ala alam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك